na shidda da cikin rukunnan imani ba annabi ya faɗi imani ba yace al-imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ko wal yawmil akhir shine al-ba'th wal qadari khairihi wa sharrihi to mun yi rukunai hudu sai rukuni na biyan cikin rukunan imani imani da tashin kiyama yace wal ba'su ba'dal maut shi kuma tayarwa bayan mutuwa al ba'su abinda al ba'su bi ma'ana al ikhraj fitarwa tunda duk wanda ya mutu mafi yawa ana gina kabari a sashi to gobe kiyama haka Allah zai fito da su cikin kaburbura ya'ani ikhrajan nas yana nan fitar da mutane min kuburin daga kaburburan su ba'da mautin bayan mutuwar su shine alba'fu ta yadda mutane wa hadha min mu'taqad ahli sunna wal jamaa yadda da cewa akwai tayarwa ranar kiyama duk wanda ya mutu sai Allah ya tayar da shi to yana daga cikin aqidar ahli sunna wal jamaa wa hadha thabitun wannan tabbatacce ne bil kitabi ga qur'ani was sunna da sunna wa ijma'il muslimin da ijma'in musulmi bal kai ba musulmi ɗaya ba ijma'ul yahudi wan nasara har daga ijma'in har da yahud da nasara duk sun yarda da cewa ana tayarwa haythu yuqiruna yayin da su yahud da nasara suke tabbatarwa bi anna hunaka yawman cewa wancanan ka akwai wani ne yub'athu nasu fi da ake tayar da mutane ciki ne wai zauna kuma a ba husakayya duk sun yarda da haka nan don kaga ashe sun yarda da ranar alkiyama amma alqur'anu to amma qur'ani game da maganar da ya game da ranar kiyama fa yaqulullahu ta'ala Allah yana cewa za'amal ladina kafaru kafirai sun riyanta allan yub a cewa ba za a tayar da su ba qul kace musu bala na'am wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub asunna lalle za a tayar da su thumma latunabba'unna bima amil sannan za a ba ku labari game da abin da hunka aikata wa zalika alallahi yasirun wannan mai sauki ne ga Allah ta ƙur'ani ya tabbatar da cewa akwai tayarwa bayan mutuwa wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce cikin wata aya thumma innakum sannan lalle ku ba da zalika bayan haka bayan kwaramniyar rayuwa lamayyitu na lalle masu mutuwa kuke kowa sai ya mutu duk wanda addarai kullu nafsin dha'iqatul maut kowa sai ya mutu thumma innakum sannan ku bayan kun mutu yawmal qiyamati ranar qiyama tub'athuna za a tayar da ku ashe tayarwa ta tabbar cikin qur'ani eh wa amma fi sunna amma ga sunnar annabi kuma sallallahu alaihi wasallam fa ja'atil ahadithul mutawatira hadisai masu yawan gaske sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi fi zalika game da cewa tayarwa gaskiya ce wa ajma'al muslimuna musulmi sun yi ijma'i ala hada akan haka akan cewa tayarwa gaskiya ce ijma'an qat'iyyan ijma'i wanda ayyanke ba tare da shakku ba wa annan nasa kuma cewa mutane sayub athuna sun yi ijma'i yanke cewa mutane sayub athuna da sanuza a tayar da su yau malkiyamata ranar kiyama wayo laƙuna rabban kuma za su haɗu da ubangijinsu wayo ja zauna kuma za a yi muhu sakayya biya malihin game da ayyukan da sun ka aikata tabaraka wa ta'ala yana cewa faman ya amal mithqala dharratin duk wanda ya aikata kwatancin azzara khairan na alkhairi yarahu zai ga sakamakonsa ayyar jaza'ahu wa man ya'mal mithqala dharratin wanda ya aikata kwatancin azzara sharran na shari ya rahu zai ga sakamakon sa shi ma ashe kenan akwai ranar ba da sakamako to ita ce ranar tayarwa Allah ya sa mu karbi sakamako na kwarai ya ayyuhan nasu ya ayyuhal insanu ya ya ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun lalle kai mai wahala kake ila rabbika zuwa ga ubangijinka kadahan wahala kuma duk ayyukan da muka yi ba wahala ba ne sallah da azumi da zakka da sauransu duk wahala ne to kai mai wahala haki zuwa ga ubangijinka kada han wahala fa mulaki kuma za ka haɗu da shi ubangijin ya za a haɗu da ubangiji ranar kiyama fatadkur hadhal liqa don haka ka tuna wannan haɗuwar da za ka yi da ubangiji hatta ta amallahu haka ya aiki saboda shi khaufan saboda tsoro min an taqifu bayna yaday Allah ta'ala saboda tsoron kada ka tsayu gaban Allah madaukaki yawmal yawmal qiyamati ranar kiyama walaysa indaka shay'un min al-amali alhali baka da komi da cikin al'amali salihi aikin kwarai kada ya zan ka tsayu gaban Allah ranar kiyama baka da wani aikin kwarai unzur kadiba ma za a miltami ka aikata liyomin nukula domin yinin ciranta za a ciranta daga duniya a ta wata duniya kuma to ranar ciranta mi ka aikata saboda wannan yini wa ma za a miltami ka aikata liyomin ga yinin haɗuwa yinin da an ka ce za ka haɗu da ubangiji famulaƙi za ka haɗu da shi ko to yinin da za ka haɗu da Allah mi ka aikata domin tarbin wannan yini fa yana aksarar nasu yau domin da yawan mutane a yau yan zuruna suna yin dubin ma za a milulid domin sun ka aikata domin duniya gida nawa sun ka gina mota nawa gare su mata nawa sun ka aura mi an mukamin su mukamin gargajiya yan an gama na siyasa da na gwamnati a dawo ga na gargajiya ai shi an yi mai ciro ma ko an yi mai tafarki mi a tafarki in ba mahaukaci ba tafarki hanya ita a tafarki ko to abinda ba su ko da ma'ana ko da hausa san turaki me ya ma'ana san turaki ko dan rani wai duk sarautu na balle da kare ga sunan dai ba su da ma'ana yace fa inna aktharan nas fa inna aktharan nas al-yawm domin da yawan mutane yau yanzuruna suna dubin ma za amilu lidmi sun ka aikata domin duniya ma al-ilmi tare da sani bi anna hadhihi ad-dunya cewa wannan duniya allati amilu la wadda sun kai aiki domin ta la yadaruna ba su da masaniya hal yudrikuna hashin za su riske ta amla ko ko a'a yanzu yan siyasa ga sunan wacce irin baka wahala abbasu yi saboda zabe ya an ka to an ka yi zaɓe kuma cikin mutane goma da na yi takara mutum guda zai ci tara duk su haɗi duk wahalar da tara can sun kai ta zanta banza bayan da na faɗi da kuɗin da an kashe da yawace yawacin da kuwaci kuwa da ɓacin da an kai da wanda sun kawo mutane da sauran abubuwa da tsahe-tsahen da an kai da bokaye da sauran duk sun da kace ka faɗi duk ya zanta banza kuma non refundable ba biyan kuɗin da ka kashe za a yi ba to to da ka ɓata lokacin ka gabe abin da babu tabbas za ka cin mata ko ba za ka za ka same ta gara ka ta ga abin da duk wanda ya bi Allah yana da tabbas cewa zai samu sakamako ko akwai mai biya Allah ya hasara babu amma ka bi duniya ka yi hasara ta baka baya ka gama ba kawo wahala duka kuma ka zo ka faɗi to Allah ya shirya shi mu to qad yukhatitul insanu haqiqa mutun yana shiryawa li'amalin dunyawiyin domin aiki na duniya yaf'aluhu gadan wanda yake aikata shi gobe aw ba da gadan koko ka shirya gobe gobe lahadi ko gobe zan yi kaza ra'atanin zan yi kaza jibi zan yi ba haka mutun ke shiri ke shiri ba ayyukan duniya wani na iya pro wani da yanzu ga ya fara proposal 2027 shi yasa da yanzu ga zai fara shirye-shirye bai da masaniya shin zai kai 2027 ko ba zai kai ba in ma ya kai shi in abin gada yaka shiri tun yanzu ga shin zai ci koko zai faɗi duk bai da masaniya amma shi kwadda Allah yana da tabbas cewa zai samu sakamako to sai ka bar wancan da hake da tabbas ka biyo gada ba ta da tabbas babu wata ciki to shi ne walakin nahu sai dai shi ɗan adam la yudriku gadan bai riskuwar gobe wala ba da gadan ko bayan gobe bai da tabbas yana iya mutuwa yau walakin na shay'al mutayakkan sai dai abin da tabbatacce anna aktharan nas cewa da yawan mutane fi gablatin sun rab suna cikin rabkana min hada daga wannan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce bal qulubuhum fi gamratin zukatan suna cikin rabkana min hada daga wannan wa a'malu eh mm. wa a'malu dunya to bal qulubuhum fi gamratin min hadha wa a'malud dunya game da ayyukan duniya kuma ya kulu Allah yana cewa walahum a'malun suna da ayyuka min duni zalika ko bancin waɗancan da anka ambata hum laha amiluna waɗanda su sun kazan suna masu aikatawa gare su fa'ata sai Allah ya zo bil jumlatil ismiya da jumla ismiya akwai jumla ismiya akwai fi'iliya to kaga hum laha amiluna jumla ce ismiya almufida wadda ke fa'idantar da lithubuti tabbatar abuwal istimrar da kuma dogewa ta yi shi abin da jumla ismiya ke fa'idantarwa hum laha amiluna ita ce jumla ismiya wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki kaga jumla ismiya wadda ke fa'idantar da tabbata da kuma dogewa ashe ya nuna wallahum a'malun min duni zalika suna da wasu ayyuka ko bancin waɗancan hum laha amil waɗanda suke aikata ashe kenan za su ci gaba da aikata aikin ba wai sun aikata sun bari haka za su ci gaba da yi har ƙarshen rayuwarsu ina fatar kun fahimta to yace wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce laqad kunta fi gablatin min hadha haqiqa ka zamo cikin rabkana daga wannan ya'ani yawmal qiyamati ka zan cikin rabkana daga ranar kisar da kana duniya ba ruwanka da ranar alkiyama duk abubuwan da kake kana yi ne kawai don gyaran duniyarka haka shabna an ka gyada aka don haka in can da wani wani wani yayi ne ya rufe ma idanu ba ha gani to yanzu faka shafna an ka gyaɗa aka mun jaye ma wannan abu da ya rufe ma gyaɗa'un abin da ya rufe abu wannan yana da ta rufe ma idanu ba ha gani to mun kware ta da gare ka fa basaruka yawma ganinka yau hadidun mai kaifi ne in can da wuri wata yana ta rufe ma idanu ba ka gani to yanzu mun jaye ma yanat kuma jaye wadda ba ta da wani umarni tun da sanda an ka jaye yanat ba a zuwa a yi wani aiki ranar kiyama hadhal ba'thu wannan tayarwa allazi ittafaqat alaihi al-adyanu samawi wanda duk addinan da anka aiko daga sama addinin musulunci da na yahudanci da wane ne wanda duk addinan da anka aiko daga sama sun kai ittifaqi akan ta wa kullu mutadayyinin bidinin hakan ga duk wani mai yin addini da addini yayi ittifaqi akan ta huwa ahadu huwa ahadu arkanil iman sitta to yadda da shi wannan tayarwa bayan mutuwa to ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shidda wahuwa shi yadda da cewa ana tayar da mutane bayan sun mutu min mu'taqadati ahlus sunna wal jamaa yana daga cikin abin da ahlus sunna wal jamaa ke kudurtawa wala yankiru ahadun ba mai musunai mimman yantasibu ila millatin daga duk wani mai jinginuwa zuwa ga wani addini abada har abada in dai addini kake ko da ba na kware bane ka yadda cewa akwai tayarwa bayan kiyama sai rukuni na shidda na ƙarshe wal imanu bil qadar da imani da qaddara khairihi ta alheri wa sharri da tashari duk a yadda da cewa daga wurin Allah suke hadha rukunu sadis wannan shine rukuni na shidda da cikin rukunnan imani guda shidda al imanu bil qadari imani da qaddara khairihi ta alheri wa sharri da tashari al qadaru qaddara huwa taqdirullahi ta'ala shine qaddaro wa Allah lil ashiya ga abubuwa shi a qaddara wa ƙarkataba Allahu maƙadira kulli shay'in Allah ya rubuta abin da an ka ƙaddaro makomi ƙabla an ya khuluqa samawati wal ardi gabanin Allah ya halicci samai da ƙasai bi 50 alf sana da shekara 50 abin da zai faru da wanda zaka aikata da wanda za a yi ma da wanda zaka hadi da wanda za a duka Allah ya rubuta shi gabanin ya halicci samai da ƙasai don haka wai hana mai faruwa babu kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce alam ta'alam e baka sani ba ya kai dan adam annallaha cewa lalle Allah ya alau ma fi sama'i wal ardi ya san abinda a cikin sama da ƙasa inna zalika fi kitab duk abinda a cikin sama da ƙasa yana cikin wani littafi wani littafi ne lawal mahfuzu inna zalika ala Allah yasirun sanin wannan abu ne mai sauki ga Allah duk abinda a cikin sama da ƙasa da abinda za a yi da abin za a faɗi cikin duk yana can rubuta cikin lawal mahfuz don haka me za kai ya ba Allah mamaki mu da ba mu sani ba mu abin ka ba mamaki amma shi Allah ya san za ta faru wa qawluhu fadar annabi da yace khairihi wa sharri imani da kaddara ta alheri da sharri amma wasful qadari siffanta kaddara bil khairi da alkhairi fal amru fi zahirin al'amari bayyane yake kowa san akwai kaddara duk wani alheri ya same ka wannan kaddara ce ta alheri wa amma wasful qadari bil sharri amma siffanta kaddara da sharri fal muradu bihi abin nufi da shi wake kawo kaddarat Allah Allah na shari to ya an kai kuma an ka siffanta abinda Allah ke kawa da shari kaga nan akwai gumudi sai an yi bayani ko to shi na zai fa amal muradu bihi fal muradu bihi abin nufi da shi sharrul maqdur sharrin abinda an ka kaddaro la sharral qadar ba sharin ita kaddara ba ita kaddara aiki ne na Allah Allah bai aikata shari sai dai abinda an ka kaddaro kai gare ka kai da an ka kaddaro mai ki shari gare ka muna tare allazi huwa fi'lullahi qaddara la ba sherin qaddara ba wanda yake shi qaddara huwa fi'lullahi aikin Allah ne fa inna fi illallahi ta'ala domin aikin Allah madaukakin sarki laysa fihi sharrun babu shari ciki ne duk abin da Allah ya alkhairi ne to kaga bal kullu af'alihi khairun duk ayyukan Allah alkhairi ne wa hikimatun kuma akwai hikima gare su lakin na sharra sai dai shari fi maf'ulatihi ga abubuwan da an ka aikata wa makadurati da abubuwan da an kaddaro shi abin da an ka aikata maka ko an ka kaddaro gare ka shi asheri gare ka ba ita kaddara wadda Allah ya kaddaro ba fasharru na don haka sheri anan da an ka ce kaddara ta alheri da ta shari sheri anan bi itibaril makaduri la'akari da abin da an ka kaddaro wal maf'ul da kuma abin da an ka aikata amma bi itibaril fi'il amma la'akari da shi aikin fala ba sheri bane domin aikin Allah ne Allah kuma bai aikata shari wala hadha qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam saboda haka annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace wa sharru laysa ilayka cikin wata addu'a tashi shari bai zamo gare ka ba ya Allah fa masalan ga misali nahnu najidu fil makhluqati mu muna samu cikin talakai al-maqdurati abubuwan da an ka kaddaro sharra matsayin shari cikin talakai sai mu samu wani abu da an ka kaddaro kamar yanzu an yi zaɓe shekarun jin rana ba ta yau ko mutane da yawa sun yi takarar shugaban ƙasa mutum guda ɗaya ya ci shi da ya ci wace irin ƙaddara an ka aiko mai ga zahiri ta alheri wayanda sun ka haɗe wace irin ƙaddara duk ƙaddarori na na Allah wace iri ta an ka izo musu ko kaga ta shari to Allah na yin shari a'a haka nan da Allah ya haka na adda don Allah bai kuskure ina fata kun fahimta amma shi wannan da ya kashe kuɗi na yau wahala ya yi shekaru yana nasan ambishin na shugaban ƙasa ya yi zuwa wurin zanen sunan mutane ba don Allah ba don in zaɓe to su zaɓai ya yi halartar ɗauran auren su ba don Allah ba don Hassan yana tare su su zaɓai ya yi zuwa jana'izar su ya yi kaza ya yi musu kaza ya yi musu kaza abin da bai saba yi ba don to yanzu kuma an taho an zaɓa kuma ya faɗi kaga gare shi shi shari ne amma shi Allah da ya sa ya faɗi Allah ya sa ya faɗi shi Allah ya yi sheri Allah ba ya sheri amma shi wanda abin ya shafa gare shi sheri don ba haka ya so ba ba haka an ka so ba kanin miji ya miji kyawu ko ku ba haka ya so ba to fa fiha cikin abubuwan da Allah ya kaddaro akwai alhayyatu mace zai in maciji ya cije ka wa kaddaro maciji ya cije ka Allah cizon nan da maciji ya ma kai gare ka alheri ne kaga ba alheri ba cizo shari ne wala aqarib da kunamu wasu ba da namun daji irin zakoki masu halaka mutane wal amradu da rashin lafiyoyi wal faqaru da talauci wal jadabu da fari wa ma ajba zalika da abin da ya kama da wannan duk waɗannan wa kaddaro su Allah su suna cikin ayyukan Allah to in an ka kaddaro ma rashin lahiya ya kama ka an kwanta ka asibiti ko ma gida kai gare ka abin na alheri ne ba alheri bane amma shi Allah alheri ne yayi domin da za a ko gare ka ma alheri na iyaka ga zahiri ka ga ba alheri ba yanzu rashin lafiyar nan da kai in an gwada ma irin zunuban da an ka zubar ma sababiyar rashin lafiyar nan za ka yi gurin a ƙaro ma amma kuma kaga baka ji daɗi ba sanda an ka jarabce ka da rashin lafiyar madalla wa kullu hadhihi duk wannan bin nisbati lil insani dangane da shi dan adam din da aka kaddaro masu sharrun sharri ne la'anna halatu la'imu domin ba su yi daidai da yanayin jikinsa ba yanayin rayuwarsa ba wa fiha aidan kuma cikin abubuwan da aka kaddara na shari alma'asi akwai sabon Allah ai baka iya saba ma Allah sai tare da mashi'a ta Allah in bai baka dama ba baka iya yi to kaga in ya kaddaro amma sabon Allah kuma ka saba ma Allah alheri ne ko shari shari ne wal fujur da fajirci wal kubri da kafirci wal fusuqi da fasikanci wal qatl da kisan kai wa gairu zalika da wannan wannan duk waɗannan Allah ke kaddaro su amma dangane da ɗan adam yanzu wanda har kashe kaya mai alheri ko kaya mai shari kaya mai shari wa kullu hadhihi sharrun duk waɗannan abubuwan shari ne dangane da waɗanda sun ka sama walakin sai dai bi itibarin nisbatu ha ilallahi ya an ka dangana da bi itibarin la'akari da nisbatu ha jingina ta ilallahi zuwa ga Allah fa hiya khairun alheri ce domin ka gani in rashin lahiya ya kama ka za a karkare ma zunubanka za a ɗauka kama darajojinka da sauran dai abubuwa hakan ga in ka saba ma Allah in ka yi istighfari ka samu daraja sai a goge ma zunubin nan sai a rubuta ma lada istighfari gobe in ka zo karatun littafin ka ba hakocewa na yi zunubi kaza sai ka ce na yi istighfari Allah ya bani lada kaza kaga alheri ne la'anna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki lam yuqaddira bai kaddaro su ba illa li hikimatin sai domin wata hikima baligatin wadda ta isa matuƙa azimatin mai girma arafa haman arafa wanda ya san hikimar ya santa wajahila haman jahila wanda kuma ya jahilce ta ya jahilce ta amma duk abin da kaga Allah yayi akwai dalilin da ya saye shi wa ala hadha to akan haka yajibu wajibi ne an na'rifa musan anna sharra alladhi wasafa bihi alqadar cewa shirin da an ka siffanta kaddara da shi an ka ce khairihi wa sharrihi siffanta kaddara da sharri inna ma huwa bi itibaril maqdurat an siffanta kaddara ne da sharrin la'akari da abubuwan da an ka kaddaro wal maf'ulati da kuma abubuwan da an ka aikata la bi itibari taqdir ba la'akari da ita kaddarowa kanta ba allazi huwa taqdirul la wanda kaddarowa Allah ne wa fi'luhu kuma aikin Allah ne to ne ya kamata mu tsaya thumma ilam an ayadan anna hadha al maf'ula to Allah ya shiryar da mu madalla don hakan ga kaddara ta alkhairi duk wani abu na alheri da ya same ka kaddara Allah kenan ta alheri duk wani abu mugu da ya same ka wanda bai ma daɗi ba kaddar Allah kenan ta shari to da an ka ce shari ba wai shi Allah ya shari ba a kai dangane da kai tunda abin bai dace da rayuwarka ba to ya zama ma shari kai Allah ya shiryar da mu to mutane suna imani da kaddara ta alheri amma